الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين دبيو غواتن ربيع الأول شكرة دبودا دريه دود أربعين دهو هجرة من زنسيرة أن محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali Allah maɗaukakin sarki ya saka malin da alkhairi amin wannan wani bawan Allah ne yake neman addu'a wanda in karanta yanzu tana manta daga a wajen uwa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam dan Allah muna neman yan uwa musulmi da su taya dan uwanmu da addu'a da ke cikin matsala a Borno state yanzu haka yana jiran hukuncin kotu cikin satin da za mu shiga bisa zargin da bai aikata ba to muna fata Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi Allah madaukakin sarki ya bayyana da gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan jarraba da da ya jarrabe shi da ita Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon cin jarrabawa dukkan ƴan uwa musulmi da suke cikin wani hali Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da su ƴan uwa idan ba a manta ba har yanzu mana karatu ne a cikin darasi na biyar ko kuma fasali na biyar inda malik ke mana bayani game da hanyoyin da shedan yake bi ya halakar da mutane muna cikin kuma inda malaki mana bayani game da hanyoyin da mutum ya kamata ya bi domin ya sassauta fushin da yake ciki a lokacin da ya fushin mun tsaya a gaba ta shida za mu tashi a ta bakwai insha Allah ta'ala malai ce as-sabi'u abu na bakwai shine ay yataraffa'a bi nafsihi an as-sibabi wal qadhafi wal la'n wash shatam li'anna dhalika min sifati safihi malai ce abu na bakwai da mutum ya kamata yi kokari yayi lokacin da yake cikin fushi dan ya sassauta fushin shine ayyata rafa'a bi nafsihi an istibam da ya daga matsayinsa ya daga kansa daga matsayin zagi ma'ana ya ji a ransa cewa ya fi karfi kamar shi ya tsaya yana zage zage eh wannan ba jiji da kai bane ba takama bace ba girman kai bane a'a abu ne mai kyau wannan ka ji a cikin zuciyarka ka sa ranka cewa ka fa ƙarfi ka tsaya kana zage-zage kana ɗura-ɗuran ashar kana ɗura masa ashar shi ma yana ɗura maka ashar kana kai masa shi ma yana dawo maka da ita sawa'un a kan titi ne sawa'un a gida ne sawa'un a unguwa ne sawa'un a duk wani waje da mu'amala take haɗa tsakanin mutum da mutum dan sau da yawa sai kaga mutum da mutuncinsa da girmansa amma sai kaga akan titi akan abin da bai kai ya kawo ba sun tsaya da wanda bai kai matsayinsa ba suna zage-zage yana dura masa ashar shi ma yana ramawa wato shi wancan din idan jama'a suka zo babban wanda suka kalla kai za su kalla mai mutuncin ba wancan ba to shi sai yi kokari ka daga mutuncin ka ka daga darajar ka ta wuce ta ka tsaya kana zage zage akan titi wannan abu ne mai kyau ka ji a ranka cewa ai kai yanzu ka wuce ka tsaya kana zage zage wal qadab ko kuma ka tsaya kana yi wa mutum kazafi kana jifansa da abin da bai ba ka ce yayi wannan abu ne da yake mai girma kwarai da gaske mutum bai aikata abu ba ka jefe shi da shi shi ne ƙazafi walla'an ko kuma la'antar wani ka tsakana la'antar wani washatab ko ɗura-ɗuran ashar li'an na zalika min sifati safihi malaita duk waɗannan abubuwan siffa ce ta wauta siffa ce ta wawa wanda kai a matsayinka na mai hankali da allah maɗaukakin sarki ya karrama ka ya mutunta ka da hankali bai kamata ka yi ƙasa da matsayin da allah maɗaukakin sarki ya baka ka koma matsayin irin na wawa ba saboda haka kaji cewa wancan matsayi da Allah ya wutar da ka ya ketare ka daga barinsa na wauta to ka wuce shi kenan ma'ana idan ka dawo kana zage-zage kai da wani to kaga kayo ƙasa da matsayinka kenan ka dawo nasa kama rawa ko kama ruwiya an salman kamar yadda aka rawaito daga salman annahu qala cewa shi salman ya ce lamma shatamahu rajulun lokacin da wani mutum ya zage shi ya duddura masa ashar ya ci masa mutunci ana zaton salman zai rama ne ko zai dauna mataki a kansa sai ce masa in khaffat mawazini fa ana sharru mimma taqulu yace dan uwa barka ji wani abu idan har mizani na yayi kasa ya kasance ba shi da nauyi ayyuka na alkhairi suke kasa lokacin da lokacin da Allah madaukakin sarki ke dora ayyukan bayi akan mizani yace to na fi sharri sama da abin da dukkan ambata game da ni dan uwa ina fata an fahimta duk abin da ka faɗa game da ni na zagi da cin mutunci idan har mizani na yayi kasa lokacin da aka dora ayyuka na to ai abin da ka faɗa ma ka rage sharri na ya fi haka tunda idan mutum mizanin sai kasa ina zai je wuta ina fata an fahimta to kaga duk abin da za a faɗa akan dan wuta na zagi da cin mutunci shiga wutan nabi ko wannan ba ya fi shi shine ce to ai duk abin da zaka faɗa akan dan ka zage ni in dai har Allah madaukakin sarki ta shi kiyamarsa aka dora aiki na akan mizani mizani na yi kasa yace to na fi sharri sama da duk irin zagin da kai mu wa in saqulat mawazini idan kuma mizani na yayi nauyi yayi sama to lam yadurrani ma taqulu duk abinda ka faɗa ba zai cutar da ni ba to me amfanin kuma ramawa ina fata an fahimta idan abinda ka faɗa idan abinda ka faɗa yayi tasiri ta yadda mizani na yayi ƙasa to na fi sharri sama da abinda ka faɗa idan kuma mizani na yayi sama to duk abinda zaka faɗa wannan ba zai cutar da ni ba saboda haka je ka بدل رامر وروي أن رجلا سب أبا بكر رضي الله عنه هكذا أرويته ونمتن يزاق سيدنا أبو بكر الصديق ألا يكارى ما سيردا يأتي مسا متنج فقال أبو بكر سي أبو بكر الصديق ألا يكارى ما سيردا يتي ما ستر الله عنك أكثر yace ai bawan Allah abinda Allah ya sitirce game da abinda Allah madaukakin sarki ya sitirce maka game da ni yafi yawa ma'ana wannan duk abin da ka faɗa na cimin mutunci da zagi na da sauransu ai da yawa ma baka san wasu abubuwan na aibi na ba abinda Allah ya sitirce maka yafi yawa ina fata an fahimta kun ga ba ramawa ba kokarin ɗaukar fansa kenan kawai yanzu ba cimin mutunci kai ba ba aibata ni kai ba to ai wannan aibin da ka aibata ni da shi abinda ma Allah ya sitirce maka na aibin nawa ya fi wanda ka faɗa yawa shikenan to tun da aka zage sai na abubakar kai da ba za a zage ka ba sai shi sa mu rinka kokarin sassauta zuciya mutum sai ya ce wai shi ba za a zage shi ni yake kamar ni ne yake zagi kai wane ne kai dole za a zage ka dole za a ci maka mutunci duk yadda kake ji da mutuncin ka wani haka kawai wani haka kawai dan tasha zai taso ya ci maka mutunci ba haka bane kuma haka zaka yi hakuri ka jure manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani irin cin mutunci ne ba ya masa ba an ce masa boka an ce masa mawaki an ce masa kirkiro alqur'ani duk wani abin da ka sani da cin mutunci da zai dugunzuma mutum ya bata masa rai an gaya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan so ne da kauna a wajen Allah madaukakin sarki akwai wanda Allah ya fi so sama da shi ne yan uwa babu amma Allah ya bari aka zage shi kuma wanda ya zage shi ya cigaba da rayuwarsa ina ba ta an fahimta to kai saboda bai kace ba za a zage ka ba eh kullun wani idan ya zage ka gani jira kake wani wani bala'i kuma sifa ta amka masa eh ba haka bane kai hakuri ka jure ka yi haƙuri ka jure wannan abin so Allah maɗaukin sarki so yake ɗaukaka darajar ta sanadiyarsa maybe wannan zagin da aka yi maka ne maybe shi ne sanadiyar shigan ka aljanna ɗan uwa ba ka sani ba ta amma an karama ba idan ka ɗauki mataki ba ba ka da wannan lada waru ya an nan mar'atan qalat li malik ibn dinar alaihi rahmatullah haka na an rawaito wata mata ta ce da malik ibn dinar ya mura'i ya kai mai riya ya kai ɗan riya ba ka da aiki sai riya duk aikin malami bini dinar ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamin tabi'ai aka raba kallawa duk wannan aikin da kake na ibada da karantawa da duk mun sani zirriya ce take gaya masa faƙala sai ce da ita ma arafa ni gairu ya ce aiko babu wanda ya san da kamar ki aiko kin san hakika ta Allah Allah ya fe mun shikenan kawai ba shikenan ba lalle kin san hakika ta babu wanda ya san hakika ta sai ni a jeriyan nake yi shikenan Allah ya fe mun ya yafe miki ba zagi ba cin mutunci zance ya wuce warwi an al-ahnaf ibn qais annahu qala hakanan an rawaito daga ahnaf ibn qais alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya ba su hikima eh ana ɗaya daga ana irga shi da ɗaya daga cikin dishiyatul arab masu wanda Allah madaukakin sarki ya ba su fasaha daga cikin larabawa annahu qala yace ma adani ahdun qattu illa akhaftu fi amrihi bi ihda salati yace wani bai taba gaba da ni ba bai taba yin fito na fito da ni ba daga cikin mutane ce sai na karbi sai na dauki ɗaya daga cikin al'amura guda uku daga cikin lamarinsa duk yadda mutum zai gaba da ni yace ni kuma nakan yi kokari ne in tsaya an ga wani layi zan aje shi ce na kasa mutane ne gida uku yace to duk yadda mutum yake gaba da ni baya so na baya kaunata zai cutar da ni sai in dauke al'amarin sai in dora shi a cikin ajin nan guda uku sai in ci gaba da al'amara ba zai dame ni ba bari ku je da raba mutane yace in kana ala in kana a'la minni idan wanda ya ci min mutunci ko yake gaba da ni ko yayin abin da ba daidai ba a'la minni sama yake da ni ta fuskar daraja da martaba ko shekaru ko yafi ni yace araftu lahu qadrahu yace sai in san matsayinsa da kimarsa sai in kiyaye masa kimarsa da matsayinsa tun da gaba yake da ni ba zan ci masa mutunci ba ina fata an gane addinin musulunci ya koyar da mu girmama na gaba haka ne yace to a matsayinsa na gaba da ni tunda ya ce mutunci ni sai in gane mutuncinsa sai in san kima sai in kiyaye masa mutuncinsa shikenan ba zan ci masa mutunci ba ba an wuce wajen ba yawa wa in kana duni idan kuma ya kasance kasa yake da ni shi kuma na fi shi kima da martaba da mutunci ko sama dake da shi a shekaru amma kuma sai ya taba min mutunci na sai ya ci min mutunci ya ce rafa'atu qadri anhu shi kuma sai in daga mutunci na gabarinsa ma'ana sai in kiyaye mutunci na gabarinsa idan ka zo kana fada ko kana gaba ko kana fito na fito da wanda yake ƙasa da kai a lokacin shi ake kallo ba kai ba kai ne ka fado daga matsayinka ka zo matsayinsa ina fata an fahimta yawwa amma idan yana yi ka nuna baka san yana yi baka ci gaba da harkokinka ka kyale shi saboda ka fi shi matsayi daraja to shikenan kamar ka ibi ƙasa ne ka bala masa ido ya ce saboda haka idan mutum ƙasa yake da ni sai in kiyaye mutunci na gabarinsa ba zan daga ta tashi ba wa in kana naziri idan kuma daidai da ni yake matsayina da mukamina da martabata daidai muke da shi ya ce tafaddaltu anhu sakamakon cimin mutuncin nan da ya sai ne mai shiru ba zan kula shi ba hakan da ne masa kuma sai kasance na samu ɗaukaka a gare shi ina fata an gane uwa to kun ga duk guda uku ya ajiye su daidai inda ya dace da su duk guda uku gaba ɗaya idan sama yake da shi ba zai daka tasa ba saboda mai saboda ya san kimarsa ya san mutuncinsa baya nuna cewa ba zai bibi haƙƙinsa ba ta hanyar da daji amma ba zai zage shi ci masa mutunci shi irin yadda ya masa ba saboda ya san kimarsa ya san martabarsa idan kuma ƙasa yake da shi to dama wanda yake ƙasa da kai bai kamata a ce ka tsaya kana kula shi ba bai kamata a ce ka tsaya kana daka tashi kuna rigima ko kuna abin da shi bai kamata ba saboda a lokacin kuma kai ka faɗo da taka darajar zuwa tasa kana sama da shi yanzu da ya maka abu sai ka zo kake kula shi to yanzu ta kamar ce kuma ta faɗo ta zo inda yake shi sa mutumin da yake ƙasa da kai ko kuma yake da ba shi da daraja shi za ka ko da yaushe yana neman wanda yake ya fi shi daraja ne in za su yi rigima ko abin da ya kama da haka idan ya san idan aka zo shi ake kallo idan aka zo kai za a kalla a matsayinka na babban mutum dattijo ko mai mutunci ko mai kuɗi a unguwa ko wani malami ko kaza yana rigima da wani to wani ake kallo ina fata an gane kai dama Allah madaukakin sarki ya baka wata daukaka ya baka wata daraja shine ba shi da wata daraja to yanzu shi ake kallo yana fada da wani yanzu kaga taka martaba ce ta fado ta zo daidai da tasa idan kuma daidai yake da ni a matsayi inji malam inji malam Ahnab ibn Qais yace sai na sai ne kokari sai ne masa shiru bazan tanka masa ba hakan sai ya jawo martaba ta ni ta dagu shi kuma tasa sai ta kasa haga na fishi kenan yanzu daidaitan da muka yi da shi na riga na wuce shi Allah maɗauki sarki ya samu dace fa akhadahu al-khalil fa nadamahu sha'ran sai wani malami khalil ya dauki waɗannan maganganu masu tsada na al-ahnaf ibn qais sai waƙe su sai ya ce sa'ulzimu nafsi safha inda kulli mudnibin wa in kafurat minni ilayya al-jara'ib yace sa'ulzimu nafsi safha zan lazumta wa kaina yin afwa da yafiya an kulle muzunubin daga dukkanin wani mai zunubin da zai min zunubi ko ya bata mu wa in kasurat minhu ilayya aljaraim ko da kuwa laifin da ya min ya yawaita a gare ni ko da yin abin da ya min abin da sake min ko abu ne mai yawa wanda ake gani cewa mutum ba zai iya yafiya bai ce ni zan kawo da kai gabarin sa yace faman nasu illa wahidun min salasatin sharifun wa mashrufun wa mithlun muqawimi yace mutane ba su kasance ba sai kashi uku ya ce mutane kashi uku ne kawai akwai sharifun shine mai martaba mai kima wanda ya fi ka daraja kenan wa mashrufun da kuma wanda ka fi daraja ka fi shi martaba ka fi shi kima wa mithlun muqawimun muqawimun da kuma wanda yake kwatankwacin ka ne wajen matsayi da kima daidai yake da kai to kowanne ga yadda zai mu'amalance shi fa amman ladhi fawqi fa a'rifu qadarahu yace wanda yake sama da ni yace zan yi kokari na kare masa kimarsa da martabarsa idan ya min abu ba zan rama ba kamar yadda ya mu ya ce wa atbi'u fihi alhaqqa wal haqqu lazim ya ce amma kuma zan bibi haƙƙina don shi neman haƙƙi menene lazimi ne baya nuna cewa kuma zaka ba haƙƙinka ba zaka iya bin haƙƙinka ta hanyar da ta dace a shar'ance ka nemi haƙƙinka idan ya cutar da kai amma ba ta hanyar ka zubar da mutuncinsa a gaban mutane ba ka kutuntuma masa ashar kuka zage shi a gaban mutane yan wannan fata an fahimci wannan ko ba a nufin cewa ba za ka nemi haƙƙinka a wajen wanda yake sama da kai ba a'a idan ya maka abin da yake lalle ya kamata ka nemi haƙƙinka za ka nemi haƙƙinka ko ta hanyar kotu ko ta hanyar 'yan sanda ko ta hanyar wani abin da ya kamata amma dai yadda ya ci maka mutunci ka ba za ka ci mutuncinsa ba wa amma allazi duni fa ahlumu da'iban asunu bihi irdi wa illa mala'im yace amma wanda yake ƙasa da ni shi kuma yace fa ahlumu da'iban zan yi haƙuri ne juriya mai da juriya da haƙuri a matsayin ɗabi'a ta game da lamarinsa ba zan kula shi ba ya ce asunu bihi irbi zan kiyaye mutunci na game da shi wa illa mala'imun ko da mai zargi ku yayi zargi ba zan kula wannan ba zan kiyaye mutunci na game da shi wa amma allazi mithli fa in zalla aw hafa tafaddaltu innal fadla bil fakhri hakim yace amma wanda yake kwatankwaci na daidai da ni yace fa in zalla aw hafa idan ya zame ko kuma ya tintibe ta hanyar cimin mutunci ko yi min abin da bai kamata ba ya ce tafaddaltu sai na nemi fifiko a kansa ta hanyar mai yin haƙuri ta hanyar mai juriya ta hanyar ruwa da shi ba zan shigar kansa ba innal fadla bil fakhri hakim ne ta hakika falala bil fakhri ta hanyar alfahari da abin da mutum ya yi ta hanyar barin abin da aka yi masa ya ce hakim wani shi ne abin da yake hukunta tsakanin shi da wancan wane ne a sama sai kasance yanzu shi ne a samansa kenan wa ƙala ba abuhun haka nan wani daga cikin malamai yake cewa wa fil hilmi rid'un lisafihi 'anil adha wa fil khirqi ighra'un fala taku akhruqa yace wa fil hilmi a cikin hakuri da juriya da kauda kai rid'un lisafihi 'anil adha akwai kariya akwai kariya da mutum yake sawa da za ta bashi da zai bawa kansa kariya game da wautar mai wauta hakuri da kawaici wata kariya ce yake baka wata riga ce kake sawa ta silke da za ta hana dukkanin wani sukan wawa ya yi tasiri a kanka wafil khiraki ya ce amma a cikin wauta da jahilci shi ne alkhirak a cikin wauta da jahilci igra'u akwai rudi da halaka fala taku akhruqa kada kasance daga cikin rudaddu ko kuma kasance daga cikin wanda suke jahilai yace fatandama idh la yanfa'uka nadamatu sai ka ji kana nadama a lokacin da nadama ba za ta yi maka amfani ba kama nadimal maghbunu lamma tafarraqa kama yadda mai kamun ga yayi nadama lokacin da suka rabu mai kamun ga shine wanda aka daki hancinsa wanda aka damfare shi yawma yajma'ukum al-yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun to at-taghabun din shine kamun ga laraba suna cewa wai mai tafin kafin kamun ga shine irin mutumin da aka damfare shi mutumin da aka cuce shi sai bayan wanda ya cuce shi ya baro zan kuma sai ya gano sai ya gano cewa wannan cutar sa aka yi damfara sa aka sai ku ga yana mai yana ta fanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine mai kamun gakin ina fata an fahimta to lokacin da aka riga aka cuce shi bai farga ba sai da wanda ya cuce shi ya bar wajen sannan ya farga wannan fargar ta sai ta masa amfani ba za ta masa amfani ba dan ya riga ya bar wajen yace to zaka yi nadama irin nadamar da mai kamun gayi lokacin da aka cuce shi aka tafi ma'ana nadama ba za ta yi maka amfani ba na ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki kiyaye wa qala ghayru hakanan wani wani sa daga cikin malami shi ma yake cewa uhibbu makarimal akhlaqi juhdi wa akrahu an uiba wa in uaba yace ina son kyawawan dabi'u kyawawan ta'adu a juhudi iyakacin iyawata iyakacin kokari na ina fata na kasance mai kyawawan ɗabi'u ce ina son su wa akrahu an uiba yace ina ki bana kauna aibata ni na aibata wani wa in uaba ko da ni an aibata ni ce bana so ni na je na rika aibata mutane ko da ni ana aibata ni wannan dabi'a ce mai kyau kada dan wani ya je aibata ka kai kuma ka je ka rinka aibata shi ba daidai bane ba daidai bane idan ya je faɗa ƙarya akan ka kai kada ka je ka faɗa ƙarya akan sa kada ka ce rama kai a'a ba a rama sharri da sharri ina fata an fahimta yan uwa a lokacin da ya aibata ka da abin da baka yi ba ka yi haƙuri ka jure insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya bayyana gaskiya sai mutane sun fahimci abin da ya faɗa ɗin nan ƙarya ne shi mutumin banza ne yanzu kuma kai mutane za su dawo suna kallo a matsayin mutumin kirki ya ce wa asfahu an sibabin nasi hilman wa sharrun nasi mai ya hawi sibaba ya ce wa asfahu an sibabin nasi nakan yi ƙoƙari in yi juriya na kau da kai ga dukkanin zagin da mutane za su yi min hilman dan kawaici kawai ba wai tsoro nake ji ba ko ba zan iya rama ba a'a kawai kawaici ne eh ina ina targeting din wani abu ne ladan Allah madaukakin sarki nake bukata amma da yawa daga cikin wanda suke zagin ka ko wanda suke ci maka mutunci in ka so ka dau mataki akan sa nan da nan zaka dau mataki akan su a take zaka dau mataki ka mai musu da martanin da yafi abin da suke maka to amma ba wannan bane a gaban ka kai akwai abin da kake kallo shine akwai lahira kana so Allah madaukakin sarki ya baka ladan hakuri yace wa sharrun nas mafi sharrin mutane mai ya hawi sibaba wanda ba shi da aiki sai zagin mutane ko da yaushe kawai zagi wancan ya ciwo wannan mutunci mala ya ce shi ne mafi sharrin mutane kullum ka gan shi zagin mutane yake ciwo wannan mutunci yake aibata wannan mutunci wannan aibata wancan yake ba shi da aiki sai wannan to wannan shine mafi sharrin mutane Allah ya tsare mu daga irin wannan wa man habar rijala tahayyabu wanda duk yake jin nauyin mutane yake girmama mutane yake mutunta mutane to su shi ma tabbas mutane ya su mutunta shi yan uwa ba haka bane duk lokacin da kake mutunta mutane kake karama su ma za su yi me za su mutunta ka wa man haqara rijala wanda ko yake wulakanta mutane falam yuhaba wanda ba za a girmama shi ba ba za a mutunta shi ba duk lokacin da kake so a girmama kake so a girmama ka ma ka girmama mutane haka ne amma duk lokacin da kake son girma kuma kai baka girmama mutane to wannan wani wani wata dalaka kake kokarin dauka babu gamo ba wanda ba wanda ka isa girma maka wallahi ba wanda zai kalle ka da girma amma kana so mutane su girma maka ko baka ce a girma maka baka girma masu shikenan sai in ka girma masu kuma sai su yi me sai su mai maka da martanin girmamawa da girmamawa Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce wa alam ka sani ya kai mai sauraro ko mai karatu annal ghadaba nawani yace shi fushi kashi biyu ne imma an yakuna al-ghadabu lin-nafsi wa hadha madhmumun ko dai fushin farko ya kasance mutun yayi fushi ne dan kan kansa me dan kan kansa shi aka bata wa rai eh zagin sa aka ci masa mutunci aka shi abin ya shafa saboda ka sai ya fushi malai ce irin wannan fushin abin zargi ne ba a san sa ba daidai bane dan an maka abu kai ka ce sai ka daukan sa kai fushi hakuri ake a kauda kai wa qad taqaddama bayanu ma ce bayanin sa ya gabata a baya shine bayani da muka yi tun daga fushi har zuwa yanzu abinda muke ta bayani akai akai kenan ma'ana mutun ya dauki fansa idan aka masa abu ba daidai bane wannan wa imma ay yakuna lillahi wa hadha mahmudun bal mandubun ko kuma fushi na biye kasance kai fushi ne dan Allah ma'ana abin da yasa kai fushi Allah subhanahu wataala ko manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka taba ina fata an gane sai mala ya ce shi irin wannan fushin mahamudin fushi ne abin yabo duk wanda irin wannan fushin Allah da manzansa da mala'ikunsa da duk mutanen kirki suna yabansa eh duk wanda ya ji an taba Allah ya ji ransa ya baci ya fushi ya kasa zaune ya kasa tsaye abinda ake so kenan bal mandu mala ya ce bar ma abin so ne akwai lokacin ma da abin idan aka taba Allah da manzansa ka ji ranka bai taɓa ba to akwai akwai matsala imanin ka wallahi ina fata an fahimta yawa shi sa za ku ji duk kissar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ake kawo a cikin hadisai da sira babu inda zaka ji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shakhsiyar sa shi aka taba yake kokarin daukar mataki a'a za ku ga Allah ake taba Allah ake taba ko addinin to sai garan annabi ya baci amma in shi aka taba sai ya rabu da mutum eh in shi aka taba kada kuma ta da kissar mutumin da ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sabansa ya zo ya kama kwalar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya shaƙi ya ce ka bani dukiya daga cikin dukiyar Allah ba ta mahaifinka ba ta mahaifiyarka ba haka ya gawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gaban sabai ba ni na saya ne da nace ba ta mahaifiyarka ba ta mahaifinka ba kun san yadda zai faɗa ko to haka annabi tsira da aminci sabai sun taso annabi ce ku rabu da shi ku rabu da shi ce sake ni ya sake annabi sai da nan wuyan annabi ya shati subhanallah sai da wuyan annabi ya shati annabi ya ce aje a kawo abin da za a bashi a bashi aka je aka kawo abin da za a bashi aka bashi daga dukiyar daga dukiyar bai tabale ce to ga dukiyar Allah eh ba dukiya ta ba ta mahaifi na ba ga tanan ya ce masa to yanzu shaƙi mun wuyan da kai fa na menene sai ɗaukan sako sai ce ai ba haka aka ce mana kake an ce kai in aka maka abu yafewa kake annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi murmushi sallallahu alaihi wasallam ce je ka Allah ya fi maka ina fata an fahimta saboda shi aka taba a lokacin ba shi aka cewa mutunci ba da iyayensa to ya yafi ya yafi amma ka taba Allah to anan ne zaka ga fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka isa ba to haka ya kamata mutun ya zo in dai da gaske ne kai ahlus sunna ne annaba kake wa biyayya in dai da gaske ne kai musulmi ne na gaske in dai gaske ne kai ba muhammade ne muhammadu kake bi sallallahu alaihi wasallam to ya kasance aka taba annabi ne ranka zai baci aka taba Allah ne ranka zai baci amma kai a taba ka to sai kai hakuri ka juri shine abin da ya kamata eh amma mu yanzu kana so ka ga ta da jijiyo wuyan mu ka taba ka mahaifi na fa ya zaga ni ya zaga fa ce min yayi kaza da sauransu amma sai a zagi Allah a zagi annabi mutum ba abin da ya dame shi na harkokinsa a ƙin sallah mutum bai damu ba a ƙin ibada mutum bai damu ba a saɓa wa Allah kullum a cikin saɓa Allah ke duk mutum bai damu ba amma kana so ka ga rigimarsa ya ji ya ibo 'yan sanda mota guda ya yi kaza ya yi kaza to a taɓa shi eh ko a taɓa kuɗinsa eh a ce an cinye masa kuɗi za ka ya ibo 'yan sanda mota guda za a zo a kawo mutum sai ka ce mutum ya tashi gari guda ta shari'a da sauransu Allah ya sa mu dace yawa mu riƙa ƙoƙari muna sa a irin waɗannan abubuwa a cikin aikin ba da'awa kawai ta fatan baki ba malai ce faƙad kanan nabi sallallahu alaihi sallam huwa ra'ufur rahim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance tare da kasancewarsa mai rahama mai kuma jin kai kamar yadda Allah madaukakin sarki ambace shi da kansa a cikin alqur'ani idza ma ra'a mukhalafata mukhalafata shar'iyya idan ya ga wani abin da ya saba wa shari'a ta addinin musulunci ghadiba to nan da na sai ga annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi fushi wa marra wajhuhu kaga fuskarsa ta yi ja alamun fushin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam walam yaskut baya yin shiru hatta yughayyiraha har sai ya canza wannan abin da ake yi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya ga ana abin da ba daidai ba saba wa Allah ne annabi baya yin shiru ransa baci yake sai ya tabbatar an gyara daidai gwargwadon abin da tsiya sannan kuma sannan sai hankalin sai kwanta ya dawo malaika mana hadisi ce fa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minina da uwar mu'minina na aisha Allah ya kara mata yarda tace da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shigo daki na ko gidana wata rana wa fi baiti qiramun ay sitrun tace a daki na akwai wani siturin ko ka ce labule ko irin abin da ake sawa a jikin bango a dan kare waje haka a kare kofa fihi suratun a jikin wannan labulan akwai sura hotuna eh akwai hotuna zane-zane haka a jiki zane-zanen abin da ke jiki ko zane-zanen abu ne da yake na sura in aka ce in aka ce abin da yake na sura sura mai rai kamar tsuntsu ko wani abu to shine a jikin wannan labulan fatalawana wajhuhu sallallahu alaihi wasallam nan da nan kawai sai ta ga fuskar annabi ta juye ya shigo sallallahu alaihi wasallam kawai sai ta ga fuskar ta juye daga alamun murmushi ko alamun farin ciki sai ta ga fuskar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ta karba ne nan da nan da ya ga wannan abu thumma tanawala sitra fa hatakahu kai tsaye annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya tafi wajen wannan labulan ya je ya yage shi ya kekketa shi ya zubar sallallahu alaihi wasallam eh kun ga man ra'a minkum munkaran kenan falyughayyiru bi ne bi yadi eh annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi shugaba ne shi sai yana canza abu da hannunsa eh kowa ya rinka la'akari da canza munkari da irin abin da ya daidai da shi a lokacin da zai canza munkar akwai lokacin da lallai ne dole ne sai ka canza munkari da hannunka a lokacin da kake da cikakkiyar dama kamar abin da ake yi a cikin gidanka abin da ake a cikin gidanka waye shugaba kai ne idan ka tashi canza munkari dole dole ka canza shi da hannunka eh kada ka ce kada ka ce ai bani da iko yaran yanzu ne ko matan yanzu ne wannan wallahi ba uzuri bane ka je ka gaya wa Allah madaukakin sarki cewa yaron yanzu ne kuma tun yanzu ka gani wallahi ba uzuri bane wannan sai ka canza shi iyakacin kokarinka da hannunka akwai abin da kuma yafi karfinka ya sai dai kai da bakin kai nasiha akwai abin da nasiha ma baka isa ka je ba sai dai ka ki abin a cikin zuciyarka saboda ka mataki mataki ne kowa ya kalli kansa a matakin da ya tsinci kansa akwai gurin da idan ka je ka ce zaka canza abu da hannunka to kuma duka ka ci a lokacin ina fata an fahimta yanzu misali irin wannan da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ka je ka tara a shagon wani ko gidan wani haka kawai ya sa labule ko ka je ka samu labulen sa kai ya ga masa ina fata an fahimta ko ka je ka tara ya sa hotonsa da hoton matarsa a jikin a jikin mango da sauransu ka je ka ta sako da wannan hotunan frame frame na kana faffasawa kana kana babballawa kana kabbara kaga da mutum da kowa zai yawa to ba abinda za ka yi irin wannan gwada sai dai ka yi ne sai dai ka yi nasiya sai dai ka yi nasiya abinda ya sana kawo nan saboda karo ne ya ji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kike tashi ya ce shi ma zai gwada a wannan zan ba ko ina ake abin nan ba Allah ya samu dana sun maƙala sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ashaddun nasi azab min ashaddin nasi azaban ya ce mata ki sani wallahi daga cikin wanda suka fi kowa tsananin shan azaba yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama allazina yusawwiruna hadhihi suwar sune irin mutanen da suke suranta irin waɗannan surori wanda suke yin zane-zane wanda suke zane-zane a jikin bango ko a jikin yaji ko a jikin gidaje ko a jikin makaranta in dai zane ne mai ruhi to annabi ya ce suna ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa shan azaba a wajen Allah saboda me kamar yadda wutar waya ta nuna annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce saboda kokarin koko kokayar halittar Allah maɗaukakin sarki suke eh masu kokayo ne suna ƙoƙarin sai sun yi irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi saboda haka ‘yan uwa zane-zane haramun ne musan wannan da kyau zane-zane mun shabe mai ta wannan zane-zane na abin da yake mai sura haramun ne ka zane kifi ka zane tsuntsu ka zane damusa ka zane mutum ɗan yaro da bal ka zane kaza wallahi haramun ne haramun ne wannan ita ce magana da babu watanta ‘yan uwa idan za ka yi zane-zane mun faɗa sai ka zane abin da ba shi da ruhi ka zane ruwa ka zane bishiya ka zane dutse ka zane masallaci gida duk wannan ba matsala duk ba matsala wannan insha Allah ta'ala amma dai abin da yake da ruhi kai tsaye shari'a musulunci ta haramta shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qiblati al-masjid hakanan kun ga nan wajen yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi fushi ne saboda shi aka taba ko kuma shari'a Allah aka keta shari'a Allah aka keta ba shi aka taba ba saboda ka yayi fushi haka nan wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gani fi qiblatil masjid nukhamatan fa hakkaha bi yadihi wa taghayyaba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga majina alqiblan masallaci wani yayi kaki kawai ya tofara qiblan masallaci ina ba ta fahimta yawa saboda masallaci gurin tsaftacewa ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a gina masallaci a tsaftace shi a same turare sallallahu alaihi wasallam haka ya umarni saboda ka masallaci ba wajen kazanta bane ba wajen zubar da yawu bane ba wajen zubar da majina bane duk wannan haramun ne ba daidai bane wata rana da annabi ya ga an sanya majina irin a alƙiblar masallaci wani kawai ya kaki ya tofa annabi ransa ya baci shine taghayyaba yayi fada yayi fada yace an nuna min an nuna min laifuffuka da abubuwan da suke laifuffuka na al'ummata yace na ga daga cikin laifuffukan da na gani mafiya girma akwai zubar da yawo kuma jina a cikin masallaci yace kuma kafara wannan din shine mutun ya share idan yayi annabi da kansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi ya je ya samu hannunsa ya goge wannan majina sallallahu alaihi wasallam saboda saboda girman abu to da ka gyaran masallaci martaba ne kima ne bata masallaci kuma matsala ne ya bata masallaci matsala ne shi da shi sa inda masallaci yake uwa kamata ya ce masallatan mu masallatan mu sun fi gidajen mu tsafta eh sun fi gidajen mu samun gata kullun ya kasance in ka shiga masallaci za ka ganshi a share tsaf an sa masa turare yana kanshi yadda ko da yaushe idan ka koma gida za ka daki matarka ta share shi an gyara gado an yi kaza an sa turaren wuta ga air freshener ga kaza kanshi yana tashi wannan gidanka kenan da kake zo da kake zuwa ka kwanta kai bacci ka ci abinci nan kuma inda kake zuwa kake bautawa Allah madaukakin sarki kenan amma dan Allah yana ne fa samun gata yanzu babu haɗi ma eh babu haɗi gidajen musun fi samun gata to Allah ya ganar da mu mu gyara saboda ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata gayyada ya kausasa yayi fada a cikin kausasawa wa qala sanne ce inna ahadakum hakika ɗaya daga cikin ku idza kana fi salati yaksali cewa idan ya kasance a cikin sallah fa inna allaha hiyala wajhihi hakika Allah madaukakin sarki yana fuskantar fuskar sa ne kai tsaye idan mutum ya tada sallah to Allah madaukakin sarki yana fuskantar sa ne kai tsaye sai annabi ya ce fala yatanakhamanna hiyala wajhihi fi salati kada ɗayan ku ya sake yayi kaki ya tofar a inda fuskar sake kallo lokacin da yake sallah annabi ya hana wannan yace saboda Allah madaukakin sarki yake fuskantar sa kai tsaye to wannan a cikin sallah kenan a wajen sallah ma kuma hadisi sun tabbata ingatattu wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani a tofar da majina ko yawo a cikin masallaci duk annabi ya hana waɗannan abubuwa wa min huna mala yace daga nan ne wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga nan ne yace bayyanu lana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a gare mu hakika annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi kana yaghdibu idan tuhikat hurumatullah yana yin fushi ne kadai idan aka keta iyakokin Allah madaukakin sarki aka saba wa Allah madaukakin sarki ba nasa iyakokin ba irin waɗannan hadisai suna da yawa ‘yan uwa sosai da sosai amma mala ga mana guda biyu ne kawai don yi misali da su amma suna da yawa ƙwarai da gaske wanda suke nuna yadda annabi yake fushi idan aka keta iyakar Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ya samu dace don uwa za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa za mu tashi hubbud duniya abu na uku daga cikin abubuwan da suke hanyoyin da shi ɗan yake biyo wajen halakar da mutane abinda muka faɗi ne dai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana